الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna yinin lahadi ɗaya ga watan jumada sani shekara ta 1444 muna kuma 25 ga watan 12 shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a fada mai martaba sarkin gwamnati cikin babban masallaci a ci gaba da karatunmu na al'arba'una na wawiya Allah ya ƙara wa sarki lafiya da imani za mu tashi a kan hadisi na talatin da biyar wanda kuma yana gashi ne darasinmu na talatin da shida ko a cikin littafi ɗin imamun nawawi ya ce alhadithul khamisu wasu hadisi na ثلاثين دبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم wannan shine hadisi na 35 riwayar Abu Huraira Allah madaukakin sarki yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tahasadu kada ku yi hasada a tsakaninku wala tanajashu kada ku yi cune ko kada ku yi ingije wala tabaghabu kada ku yi kiyayya wala tadabaru kada ku yi gaba wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah ‘yan uwan juna al-muslimu akul muslim domin shi musulmi ɗan uwan musulmi ne la ya zulimuhu baya zalunta shi wala ya zuluhu baya sace mashi gwiwa wala ya kribuhu baya masa ƙarya wala ya kiruhu baya kuma wulaƙanta shi ko ƙasƙantar da shi a taƙuwa hahuna tsoron Allah biyar Allah tana nan in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa yushiru ila sadrihi salasa marrati yana nuni zuwa ga kirji shi har sau uku lokacin da yake cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana nuni ne zuwa ga kirjin shi sai ta bi hasbi mri'in min ash-sharri ya isarwa mutum sharri an yi haƙira a ƙahul musulma ya rena ɗan'uwansa musulmi iya sharri da masifa da mutum zai jama kanshi to ya wulaƙantar da ɗan'uwanshi ya rena shi kullum musulmi manzan Allah ce dukkanin musulmi alal musulmi ga ɗan'uwansa musulmi haramun yana da martaba yana da daraja yana da alfarma menene ke da darajar da martabar da alfarma sai ce damuhu jinin shi wa maluhu da dukiyar shi wa irhuhu da mutuncinsa muslim ne ya rawaito wannan hadisi wannan ita ce takaitacciyar fassara ta wannan hadisi ina za mu koma mu ɗauki fawa'id ko ƙarin haske cikin hadisi gaba ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ta hasadu kada ku yi hasada ta zo ne da siga ta mufa'ala sigar mufa'ala shine aikin da aka same shi daga bangarori guda biyu ɗaya yayi ɗaya yayi to wannan a larabci shine ake sawa akan sigar mufa'ala la ta hasadu kada kai mun hasada kada yi maka hasada amma suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi baya nufin sai an samu hassada daga bangarori guda biyu sannan ta zama laifi kada kowane musulmi yayi hassada ga kowane bangare na musulmi la ta hasadu kada ku yi hassada wannan hasadar malamai sun ba ta ma'ana kamar littafin da aka bani aka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ba ta ma'ana kamar haka shine karahatu ma ana amallahu bihi alal ghaib wa illam yatamanna zawal ka kyankyami wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ma dan uwanka koda baka yi burin wannan ni'imar kar ta kauce ba wannan ita ce ake yin kira da hasada Allah ya wa dan uwanka wata alfarma kuna zaune a ce an bahi mukami a gwamnati eh ka ji an soke ka a zuciya wadda ita ce hasada wannan damuwar da za ka samu ita ce hasada wasu kuma suka ce tamanni zawalu ni'matillahi alal ghayr burin Allah ya dauke ni'imar wani ita ce hasada wancan Allah ya wa wani ni'ima ka ji ciwo wannan kuma Allah ya wa dan uwanka ni'ima kai fatan ina ma wannan ni'imar ta dauke dukkanin ta hasada ce da wanda zai ji ciwo da wanda zai yi fatan a ɗauke ta dukkanin ta hasada ce malamai suka ce mutane biyu ne kuma a mataki na hasada aiki biyu ne ke tantance hasada akwai aiki na farko idan suka tahi ma hasada suna haɗawa da zalunci sun kyankyami ni'imar ko suna burin gushewar ni'imar kuma suna haɗa ta da zalunci wuce gona da iri ta hanyar aiki ko ta hanyar furuci akwai wanda in an baka mukami ko an baka matsayi ko Allah ya hada ka da wani kuna da aminci ya yarda da kai to zai iya zuwa yayi magana ta baki ya bata ka zai iya zuwa ku yi zance kuna zancen yake rikodin maganganunka sai je ya danna ma wancan wanda kaga duk ta hanya ce ta aiki ko ya kira ka a waya ya tsikare ka akan wata maganar sai ya yi rikodin maganar sai ya kai wa wancan to kaga wannan hassada ce amma an hada ta da aiki wannan aikin da ya hada so yake idan bala'in ya afka maka shi ya samu ai kaga hassada ce ko akwai kuma wanda zai iya maka wannan ta'addanci yayi gulmar yayi kinibibin yayi a aikace amma bukatar da yake so kawai abin ya bare koda ba zai samu ba malamai suka ce wannan ya fi kowanne bala'i a cikin masu hasada kawai ta bare kowa ya rasa ya ce ta wannan ya fi kowanne bala'i game da aka mamu labari wata budurwa ta ɗauki budurwa 'yar uwarta suka tafi wajen boka a hanyar su ta tafiya wajen bokar ta kirawo saurayi ta gaya masa ga inda zamu ya ce to rike wayar ya rike duk abin da aka yi a kunnansa kuma aminiyarta ta ɗauka za su tafi wajen boka don haka da zancen su a hanya da faɗan da take mata na bai dace ba kin ga akwai cin amana duka wayar tana ɗauka shi kuma yana ci yayi ka sake da higarsu wajen boka da abin da boka ya gaya mata duk yana ji sai da aka fito ce to Allah ya kama ki da ƙarshe kuma ya dawo sai suka yi soyayya da wanda ta kira shi kaga akwai hasada ta yi amfani da aiki ta ɓarar mata ɗan saurayin da take lilitawa ita wai aniyar ta rike hinkan karya gudu har sai take so ta haɗa da boka a rike higen karya gudu ya aure ta ita kuma kawar da ta ɗauka aminiya sai ta yi mata aiki ta ɓarar da saurayi kuma ta da suke soya da saurayi ba sani ba aure ta ko aure ta ba wallahu ta'ala alam ita ta haɗa jarima guda biyu ta haɗa jarima ta hasada ta hada jarima ta zuwa wajen boka kuma ta hada jarimar makwata saurayi ita jala'in na kama da yawa ko uku ta hada haddacin amanar abokantaka haɗe ko kawance a ciki duk da cewa kawance da na mutanen banza Allah madaukakin sarki da wabin asiri so daga cikin aikin hasada akwai wanda zai yi maka aiki da baki magana ko yayi aiki a aikace abin da yake fata ni'imar da Allah madaukakin sarki ya baka a barar da ita wani kuna zaune aka ce kai ne monitan aji ba zai ƙara samun kwanciyar hankali ba sai an kwace wannan monita din ran da aka ce ba kai bane wala har sai yayi bacci ya aka yi kawai an kwace monita daga wajen wani shine matsalar kuma ko baya bukatar da mu iya samu kawai kar a ce kai ne kuna zaune abu ayi magana ai muna zuwa makaranta wala wani ma an bahi monita sai da an soke shi a zuci dan me ya zama monita ni ban zama ba wannan aikin hasada ne mataki na biyu na hasada su ne wanda suke ma damuwar akan abin da Allah ya baka ko suke burin Allah ya ɗauke wannan abin amma ba sa tsoma bakinsu ta hanyar aiki magana ko ta hanyar aiki kawai sun jira ka ga abin da Allah maɗaukakin sarki zai da aka ce ka zama kaza abin ya musu zafi a rai amma ba sa ɓata ka ba sa faɗar magar magana a kanka ba sa gulma ba sa annamimanci ba sa ma ƙazafi ba sa maka sharri ba sa haɗa wane da wane ko su nemi taimakon wane da wane a ɓarar da kujerar ba sa yi waɗannan su ne da ɗan dama-dama su wancan har akwai wuce gona da iri abinda ba kai ma za a faɗa wannan kuma kawai ba sa so ne abin yana damunsa a rai amma ba za su ɗauki kowane mataki ba ba za su yi a aikace ba ba za su yi da magana ba amma dai abin yana damunsu a rai ko suna kyama ko suna burin allah ya ɗauke wannan ni'ima ɗin kuma irin waɗannan ba lallai ba ne ma a san suna yin hasada ɗin kuma wannan hasadar fa ba bangare ɗaya ba ana yin ta akan dukiya da Allah madaukakin sarki ya ba wa mutum ana yin ta akan alfarma da Allah madaukakin sarki ya ba mutum ana yin ta akan ilimi ana yin ta akan matsayi ba aka abu ɗaya ake ba wani kawai idan ya ga kuna kawance da ɗan siyasar ba da bai ci ba ba ma hini akan kujera ba wane yana son ka to ba da ƙara zaman lafiya ba sai ya ji an ce kun ɓata ɗan takarar gwamna ai kuna kuskus da shi to in yi ga gidan rediyo ya dan saki layi dan a gane cewa akai akan ka yake magana in sun kebe sai yayi magana in zai yi rubutu sai yayi magana kawai abin da yake bata a daina wannan maganar da kai wannan ita ce aikin hasada to Allah madaukakin sarki yace kada ku yi wannan hasada din karshen aikin hasada suka ce mujurumai na duniya ita ce aikin su shine aikin iblisa shine aikin yahudawa duk duniya daga shaidan a jarima sai bai yahudi so waɗannan shine babban laifinsu shine kuma babban aikinsu abin da ya haɗa annabi adam alaihi salam da shaidan don me allah zai halicce shi da hannunsa don me allah maɗaukakin sarki zai ilimantar da shi don me allah zai sa ya sai mala'iku su masa sujada alhali yana nan khalaqtahu min narin وخلقتني آه خلقتني من نار وخلقته من طين نين كاي ne da wuta shi kai hi da tabo Allah dan me zaka ce a masa sujada ka sa mala'iku su gaida shi ka sa hannunka ka mulmula shi ka hura masa rai ka bashi ilimi wannan hasadar ita ce ta shiga tsakanin shedan da annabi adam alaihi salam da shi aka fara sabawa Allah madaukakin sarki kuma yana nan wannan hasadar ta ci shi kuma bai dam har yau ba da ita za a kona shi su kuma banu isra'ila da aka zo sai Allah madaukakin sarki ya ce am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli yace am bi ma'ana bal yahsuduna nas suna wa dai larabawa hasada ne ala ma atahumullahu min fadli akan falalar da Allah madaukakin sarki ya ba su anan annas tana nufin larabawa tunda ake annabawa cikin banu isra'ila ake gida annabi ibrahim ne alaihi salam gida annabi ibrahim alaihi salam ya tafi gida biyu zuriyar annabi ishaq da zuriyar annabi isma'il tun da aka kawo zuriyar annabi isma'il garin maka aka ajiye su allah bai wayace su ba sai an zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga kan annabi ishaq annabi ishaq ya haifa annabi yaqub annabi yaqub ya haifa annabi yusuf annabi yusuf aka hada da ƴan uwansa da duk annabawan banu isra'ila suna tsakar annabi ishaq annabawa ɗaruruwa aka ba su tunda an kai ranar da yadda aka hada musu annabi a nada su kashe a nada su kashe a nada su kashe kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kazzabatum wa fariqan taqtulun haka Allah madaukakin sarki shida musu a rana daya Allah kadai san adadin annabawa da suke kashewa duk a cikin banu Isra'ila aka yi su da aka zo annabi ƙarshen zamani sai aka ce a yi shi cikin larabawa ina ce am ya hasudunan nasa alama atahumullahu min fadli suna wa larabawa hasada ne akan falalar an turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin su kaga me suke da bukata Allah madaukakin sarki da ma bai yi wannan annabin a cikin su ba ko a dauke wannan annabtar a maida ta ku'ina amma ba cikin larabawa ba shi yasa guba ce da bala'i ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بوري سكي إنا ما كذا من توكا ترك بوري سكي تند أن باكو النبي كوني إيماني دش توميه زمن سلافي أكوي أرننتي لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كذا من توكا ترك مي بورنسو حسدا من عند أنفسهم wannan hassada ce da Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin rayukansu so duk wanda aka same shi da halin hassada to gado yayi daga zuriyar shaitan gado yayi daga zuriyar banu isra'il da haka duk wanda ka gani da falalashi da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ka masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taya shi rikon wannan abin malamai suka ce in ka jo kana hassadar mutum ya tsaya maka a rai ka yawaita ambatansa da alkhairi ka yawaita yin sadaka ka yawaita masa istighfari insha Allah Allah madaukakin sarki zai yaye maka in ka an ce maka wani ya zama kaza abin yake damun ka to tuno me alkhairin shi ai ko yana da mutunci yana da sada zumunci yana kula da ɗan uwansa to duk an tahi zancen sa yake maimaita waɗannan abubuwa lokacin da zaka ke maimaita alkhairin sa sai ka ji to wannan bakin cikin na hasada yana raguwa a kansa yana raguwa kansa yana shiga yana raguwa kansa yana shiga kana masa istighfari sannu a hankali insha Allah sai ka nemi cutar wannan hasadar sai ta wuce daga zuciyarka la ta hasadu wala ta najashu aka ce kar ku yi cune annajshu a ciniki ake samun shi shi kuma da ake samun shi kawai wani ne zai shigo cikin ciniki da ka abin da yake da bukata ya ƙara farahin abin da ake ciniki ko don amfanin wanda zai saida ko ya cutar da wanda zai saida da ina annabi shi ana cinikin fili wani sai samu labari ai wani zai sai fili a gurin wani a guri kaza haika bugowa wani waya ka ce wannan filin idan an fasa saya ni zan baka naira miliyan uku daidai lokacin ana sai filin ɗari bakwai sai ce in Allah ya sa kun daidaita to in ba daidaita ba kuma ni zan bada 700 to da Allah da za a daidaita saboda shi yazo nan burin sa Allah Allah a daina a tafi zuwa ga wancan ko kuma a sa kadar a kasuwa wannan fa eh an taya shi kuma sai ya dan baka irin bara a juma'a yi shawara a ga za a saida masa ko ba za a saida masa sai an taya nawa aka taya sai 30 ya dan matsa sai sai da biyar da shida da bakwai sai mai akwai ake jin daɗi a to ai a za ka yi maka za kenan da takwas da ya ga alama kun fara shawara za a sai da haye gaba sai mai ciniki na gaskiya da ai an ƙara bayan ka tafi dubu talatin da takwas ya juya akwai ya ga ta ko'ina ba za ta kai dubu talatin da takwas ba ko ya saya ya cutu ko ko ya akwai ta zama da akwai sa a kasuwa sai magariba ta yi ya nemi inda za shi wannan yana ake kira annajishu ana yin sa da wasu mugunta da halaye guda biyu wani lokacin wanda ya kawo kadara kasuwa yakan samu yan kore da ake faɗa a wajen bahaushe ko mai wasa da miciji yana da su in ya gudu maganin miciji wani farhe ta aina sai ha a gujungu da na je gidanmu aka yi kaza aka yi kaza ne na ka sai ga mutane suna ta miƙa kuɗi yan caca suna da akwai yan damfara suna da akwai kowa yana da yan kore to wani idan ya kai kansa kasuwa ya ci sayuwa sai ka samu yan kore da kan ga wani na ɗan su da ke ka akwai wani katansa a ɓangare guri kaza ka je ka ga sannan ai duk kasuwan nan ba sa irin sa sai ka zo yara ka duba duba kafansa duba kafarsa duk abinda za ka duba ka yi nazari kwata-kwata sai ya hana ka ai wannan son zai yi dubu ɗari hudu da agujin gune ai da an ji kasuwar wujin zai dubu ɗari biyar nan kuma an riƙe ɗari da tamanin to tunda ana gujin ɗari hudu wujin ɗari biyar sai ga mutum yana karkarwa sai ƙara kuɗi sai tafi ɗari biyu da hamsin ɗari uku wani hini annabi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kasuwanninku kada ku yi irin wannan Allah madaukakin sarki ya haramta malamai sun tattauna akan wannan a babin fiqhu duk cinikin da aka yi masa irin wannan wasu malaman suna ganin haramun ne wannan cinikin sai an rushe shi in ba a rusa shi ba mutum ya ci wannan kuɗin aka ce akwai kuɗin riba a cikin wannan kuɗin wanda aka yi amfani da shi ya zuzuta kudin kaya ya hau sama aka ba shi la'ada a ciki ko dan aka san masa nasa wannan kudin da zai ci akwai haramun a ciki saboda manzon Allah ya ce wala tanajashu to kada ku irin wannan to za ga in aka samu cinikin da aka wa irin wannan ana samun gaba da shiga tsakani wannan gidan ƙanshen abin da kuɗinsa zai yi naira dubu ɗari shida sai wani ya zo cin maka sai ka aika ga da ake rububin wannan gidan ai da dan majalisa a nan ya so ya sai wannan gidan ma ya yi abin nan ya yi hedikwata kuma ina kyauta zaton in suka da daga hutu wannan gidan zai sai kaga kai mai dan sayan gida da dan jarin ka na 700 ya kai kokari ka kara saboda dan majalisa zai zo ya kara kuɗi sai sai da ƙarshe ka gane cewa ai dan majalisa kwata kwata ma ba a yi maganar da shi ba so irin wannan maganar a cinna ta dan a motsa wani yayi ciniki haramun ne ba a yin ta a kasuwanni wala tanajashu wala tabaghu ya ce kada ku yi kiyayya kawai ka ji katsani mutum ba ka san shi ko har mutane su gane a ce da wane da wane ba a jituwa ba a zama guri ɗaya kiyayya kar a yi ta Allah maɗaukakin sarki bai yi so musulmi su zamanto masu kiyayya kawai ka ji kana ƙin mutum a zuciyarsa akwai wanda za ka zo ka tambaye shi kiyayyar yake a tambaya menene dalilin da yasa kake kinsa wallahi bai san dalili ba kawai baya son sa me yama wallahi bai sani ba kun yi fada da shi a'a kun nemi budurwa a'a kai kai a'a baban ka ya zaga a'a to me faru sai kawai wallahi bi san sa ne bana to dan me baka san yana ko musulmi so musulmi kar a same shi da wani al'ada al muslimu akhul muslim wala tabaghadu sai ce wala tadabaru kada ku yi gaba wannan ya yanke ma wannan alaka wannan ya yanke ma wannan alaka ko tadabur ne in aka ce ana rahin jituwa an yi hakan an samu gabar to za a ko majalisa aka zaune in yi haka ya kalli arewa wani kuma ya zuwa ya kalli kudu wai ba za su kalli juna ba saboda kar ma ya kalli shi wai ya ji da sanyi sanyi ko da rahama kai zuwa masa ba sai manzo Allah ce wala tadaburu imma at-tadaburu zahiri a zahiri wanda ya sa gaba nan wanda ya sa gaba nan kar a samu wannan ko kuma mutanen da ake kiransu controversial ga inda kuka sa gaba sai kuma ya zuwa muku nan sai ba a so a samu wani a cikin musulmi tadabur a cikin ra'ayi inda al'umma suka sa gaba kuma kaga akan ra'ayi suke to karka juya in sun yi yamma karka dawo gabas akwai mutanen da kuma haka Allah madaukakin sarki ya dora musu ko a cikin malamai akwai su sukan ce khalif tu'raf ka sabawa tafiya za a san ka sai ka duba wani mutum da ya shahara da ra'ayoyinsa kai kuma ka ci gara liman laifukansa ai da ya ce kaza ba daidai ba ne ba wannan abin da ya faɗa ba haka bai yi ka kwakulo wani abu yana daga cikin attadabu daga ciki har yar ƙura da aka yi da shari'ar al-jabbar duk tana faɗuwa cikin irin wannan abu wala tadabaru kada ka saba ma al'umma a cikin ra'ayin da al'umma suke da akwai duk duniya zaman to kai kadai ka saba kawai saboda kai mabiya babu wannan saboda a san ka kada kai wannan so idan ana tafiya a cikin al'umma suna kan ra'ayi ra'ayinsu na daidai kada ka sa'a musu kawai don a san ka wannan majalisa za ka bai magana kawai sai akan inda za a san shi duk duniya ta sa gaba ko duk majalisa ta sa gaba anan ko ba laifi ba ne ba kawai da ta hibe yadda ba yake kakaro dalilan da zai faɗa kawai saboda a ce eh shi ɗin shi ne so ba a buƙatar irin wannan ko dai ya zama to kiyayya ta zahiri wannan ya kalli gabas wannan ya kalli wannan ko ya zamanto kayan cewa ra'ayin al'umma inda suka sa gaba daban inda ka sa gaba daban shi ma wannan ba a so wala ta dabaru tun da laraba sun gama bincike akan wannan duk wanda ba a san shi ba idan ya zo da sabon ra'ayi ana san shi yanzu duk wanda zai yi magana ta malanta sai ga cikin malamai zai ga ya saje cikin lafiya kalau amma idan ka fito yau ka fara karatu ka ce ai duk gumal ba wanda iya alwala akwai zalunci ko ba zalunci to gobe za ga mutane sun zo su ga ya ake alwala kuma mutane suna san abin da ya saba da ra'ayinsu a duk kuma su kai duk kuma yanzu duk malaman da aka yi a kuma duk malaman da suke cikin garin kuma da limamansu da ladanansu duk abun malamai duk ba su iya alwala ba a duk ba su iya ba ku zo a hadisan manzon Allah zan ga ku kai da alwala take to mutane suna san irin wannan fituna karatun qur'ani ai ba wanda ya iya ba wanda ya iya ce eh ai wanda ma na ji dama dama shi ne mai kuskure 30 a Fatiha sai ga to kuskure 30 ta ina zan gyara waye ko mai kuskure 30 to ni da ba sa da ba ciki ni kuskure nawa nake da akwai a ciki to sai ga mutane fa ko da abin ya shafe su da su a ciki kuma yanzu su zauna su ji ta to a kai a ina ka samu naka karatu a ina zaka karanta ba kuskure mutane suna san irin wannan irin wannan kasuwar suka ci suka tara mutane suka dauka duk duniya ba wanda ya kai su ilimi har da uwa za ka ji suna ce akwai da sun mutu Allah ya za su ce duk duniya ma wanda ya kai mala Abdul Jabbar ilimi saboda zai ce kowaye zai biya kudin jirgi su je su yi mukawala da Bulbas zai je su yi magana da Ibn Taymiyyah bai sai zauna da shi ba zai zauna da Ibn Abdul Wahhab inda suna rayu duka sun gudu ikon Allah cikin malaman da aka hada su wasu ma ba a ma san su ba sai a wannan ranar kuma a gashi yana ta gumi a da mamaki a ciki ai idan in dai fada ya zama to wasa ai ko gumi ba ai dambe a sa ko a rana a daure ka kalli mutum ka ga kare na shi ko gumi ba za ka yi ba amma da an sa ku aka gan sirka ya haka to akwai alamar aiki a gaban so kuma ga duk sun masa gumi al'amarin ubangiji kenan so duk yadda kake neman matsayi kake neman alfarma kake so a san ka kake so ka isa kada ka nema ta hanyar hassada kada ka nema ta hanyar saba wa al'ummar ka duka abin a hannun ubangiji yake duk yadda zaka je kai wallahi Allah bai baka ba za ka samu ba kuma da ƙarshe din sai a zo a tara maka mutane sai zama to maka musifa da bala'i a gurinka duk wanda ya nema ta hanyar da bata dace ba wanda Allah ya kyale tun a duniya Allah madaukakin sarki ke tozarta su ya wulakanta su mutumin da ya zo ce duk duniya ba wanda ya fi hikara in wa aka hada su kuma hika ayar qur'ani yana kasa karanta ta kananan ayoyi na qur'ani ko da ke alqur'ani ba kananan ayoyi amma aya da ƴan islamiyya suke karantawa sai kasa karanta ta saboda Allah na so ya nuna masa iyakar shi so idan ana kan ra'ayi kada ka nemi ka raba ka saba wa ra'ayin al'umarka har sai idan akwai kuskure idan akwai kuskure dan ka saba al'umma wannan babu laifi Allah dan Mas'ud yana cewa abin da ake kira jumhur shine wanda yake kan gaskiya idan duk garin ku suka ki gaskiya kuma gaskiya ce kwarara in ka sa'a musu wannan babu laifi hadisi na manzon Allah ya inganta ga fahimtar ayar Qur'ani mutanen garin ku suka ce sun ki kai kuma ka ce manzon Allah zaka wa biyayya ko Allah zaka bi kuma haka ma'anar ayar take wannan baka da abin zargi a kan shi amma suna kan daidai ka kirkiro matsala wannan ba a santa wala tadabaru wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'dhin kada dayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi wani da ya bamu bayani me ake nufi wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'dhin a wala ya bi ciniki na'am na'am shine wannan kuma wala ya sumu ala sawmi asihi wancan tayi ne kada dan uwan ku yayi tayi akan tayin dan uwansa nan kuma sai akai wala ya bi ba'dukum ala ba'i ba'd kada dayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi wancan tayi na na'am na'am na'am shi mai kashin a mene ne kashin a hausance ta yi to bara ba ka ita ta yi to shi ne ta yi shi ne dai son hudu in ya sallamar ya karɓi kuɗi in bai sallamar ba a dawo da su a ta da yake da ta yi shi kuma kashi su ake kuɗin ya ɗan tunzura ka watakila wannan sabbin kuɗin da ake ganin har da sun ihiguwa hannun al'umma sai ka zo kaga tinkiyar mutum za ta yi dubu arba'in sai ka kasa masa wani yan dubu dubun na zamani masu bula an gaba shi talatin da biyar ya gaira zan zagaye kuɗin dama wani a ganin ba wanda ya taɓa ganin wannan kuɗin to ko karɓa zan yi eh abinda za ka gani sha biyar eh to kafi yan uwan fulani da suke kawai in dai ka dauko naira goma goma sabbi abinda za ka saya naira goma sha biyar to wannan a dalilin wannan goma sabuwa don yi sallama maka ta sa ta a kasan faifai kake ganin ta zuwan a mege so wani lokacin daga cikin nau'i na corruption har da wannan sa kuɗi a cikin taiɗi nan ka fito masa su ka gansa ga auke ba bashi ba ne kuɗi eh wannan tayi ne gaskiya shi baiku a ɓangaren mai sayarwa yake ishtira'i a ɓangaren mai saya a son tayi kafin a kai ga sallamawa to ana yi lokacin da kuke ciniki da mutum za ka sai gidan shi ka saya naira dubu ɗari takwas dama kuɗinka ne na ritaya an baka miliyan ɗaya in ka saya dubu ɗari takwas za ka masa gyaran dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ka zana da dubu ɗari sai wani ya ga aishi ma gidansa irin na wanda kake ta yi ne kuma iya masa gyare-gyare da komai ya ce maka wannan gidan akwai na anguwa kaza kawai mu je kaban ɗari bakwai hikin yanzu hiciniki yake ɓatawa ba ta yi ya ƙara a kan ta yi ba idan ɗan uwanka yana ciniki to ka bar ya ƙare wancan cinikin kar ka bujiro masa da nasa a gona ce safiya nawa safiya bakwai nawa dubu ɗari biyar wala amma kona da ta safiya biyar dubu ɗari hudu ce ta tsare ta to kaga kuma lokaci ne yana cikin dubu ɗari biyar kuma ka baka shamin ɗari hudu za ka jina cewa to inda bari tukuna za mu ɗan yi shawara tukuna wajen gobe in ka ga mun juyo to in ba mu juyo ba kuma ta ɗari hudu ce ba ta sayi ba ko so wannan shi ne ciniki akan ciniki wancan kuma tayi akan tayi yau na bambanci guda biyu galibi wancan muka fi sani wani ya ƙara kuɗi saboda kar a saida masa a saida masa to a saida ma akwai haka an yi haka ɗaya daga kamfanonin waya ya harba wani ɗabin da suke gane inda za su ajiye masu ɗinsu sai ya faɗa a gona wasu bayan Allah ana neman ina masu gonar suke shi kuma da ya gani sai ya ce ah to an yi ma guri kaza nawa ne duk da inda ya faɗa ne ku duba ku gani in ya muku ni ku ba ni kaza kenan sai faɗi ɗaya bisa hudun abin da ya kamata a bada da suka duba sai ga cewa ai suna da alfarma a ciki wataƙila abin da za mu siya miliyan hudu an ce miliyan ɗaya kawai suka ɗan yi adjustment ɗin su aka gaya kamfani an samu guri suka ba abin da za a ba shi yan hayar da ake mata bayan shekaru da wa duk iban da shi saboda yana da buƙatar ya harama wani abin da ya kamata a samu yanzu wannan saboda Allah duk ran da ka zo ka ga wannan karfin zangangan a tsaye da yanzu a gonar ka yake ko da yanzu a filin ka yake ba za ka taɓa mantawa da shi ba in ya fada dukan farko za a baka miliyan biyu ko abin da hali ya kama a biya ka haya na shekara goma bayan wannan kuma a yi ciniki a wajen miliyan ashirin ba za ka samu kowane ya zo shi rana ɗahi a bashi miliyan biyu shi kenan an gama komai da komai dan Allah ya kowa da kowa mugunta ba kowa da kowa ya masa mugunta to irin waɗannan hini aka ce wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwansa in dai an faro ciniki da dan uwanka ka masa addu'a a gama karkace to in kun gama mu muna da akwai ko wani yazo duba rago ko hehe a rago a kasuwa yana cikin ciniki ka zaka ce masa in ka gama kai mu da namu to ka bata cinikin fa kenan dama ɗaya zai tsaya sai kace wai kai musulmi ne wannan mai gaskiya ne sai kace in ka gama sai mu da namu a to mu je in gani mana yanzu kaga kenan tsakanin wannan da wannan yana da zabi ko ayi anan ko ayi anan duk inda ta faɗi bai da asara to yana cikin wannan zo ka taya ayi abin da yake na gaskiya zai yi dubu ɗari yi kokari a saya dubu ɗari an saya to Allah ya sa masa albarka ya ja zai tafi kasuwa an gama sai za ka ƙara wani a a ji to hikin eh zan ƙara to zo mu je ne ma ka gana ba hikin shi ne wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd sai ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto ‘yan uwa, ku zamanto bayan Allah, ikhwanan tamkar ‘yan uwa na jini, yadda ka san uwa yana san ɗan uwan shi, to ku zamanto kamar haka. ‘Yan uwa ne idan suna faɗa ba a shiga, in ka ga wannan ya ɗauko takofi, wannan ya ɗauko mahi yana neman ɗaya, isulhu. Kada baka kama ɗan ke gaya maka cewa ai ya ce kaza, kai ne za ka ji kunya. Za su gama gaban su shekara talatin hegansu a mota za su tafi Kano. ya za ka yi bin za ka yi ka kaɗe su kasa kawai ka sa ido ka kalle su in za ka yi sulhu ka yi sulhu kar ka shiga ciki in ka shiga ka ji kunya to to su ake musulmi su zamanto haka babu inda za su bada baraka wa kunu ibadallahi ikhwana sai sai almuslimu akul muslim domin shi musulmi dan uwan musulmi ne haka Allah madaukakin sarki ya halice mu wa in ta'ifata ne min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah bai sai nake ne ba innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum abinda Allah ya sani kawai mu'minai dan uwa ne Allah ce fa aslihu baina akawaykum ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku guda biyu ko da an samu sabani da cin kai to kada ku shiga da karin fitina kada ku shiga da ihzata ku zama ko masu sulhu a tsakanin su al muslimu akhul muslim me yake tabbatar da musulmi dan uwan musulmi ne sai sai la yuzlimuhu baya zalunta shi duk inda musulmi yake baya zaluntar musulmi alamar mutum cikakken musulmi ne ba zalunci ga 'yan uwansa musulmi in ka samu musulmi mai zalunci akwai abin tambaya to menene zalunci la ya zulimuhu menene zalunci ko dijinsa muke azulmu la ya zulimuhu menene zalunci wa alaikumussalam sanya abu a inda bai dace ba to musulmi baya zalunci ta hanyar sanya abu abun da bai dace ba kamar ya mun karɓi ma'anarka to amma ba mu misali a aikace na'am mutum ne malam yake neman aiki amma bai cancanci wannan Mm.
akwai wanda ya cancanci wurin shi kuma saboda fuska ko kuɗi da ya bada ko ta samu ta aka ɗauke shi a kashe wannan wurin.
na'am wannan wanda ya wannan aiki ya yi zalunci saboda ya sa abu ya samu ya yi wani kuma ba cin amana ba ce na ya yi ha'inci ko ko ha'inci ko cin amana dama cin amana ha'inci yana tafiya ne da cin amana ai, ko a baka amana ka ci ba shi ha'inci ba ko cin amana ce wannan ya zama sa'i ne na'am wa alaikum salam zamantakewar aure na'am na'am na'am na'am ba ma aikace ya taɓa babi mai girma ko? a bara ya kare bayanin sa na'am to ya ne kan lokacin da bayan kan lokacin yan uwa da suke nesa shi yana bada misali kamar masu mata biyu don su san bi ake tattaunawa ko mutum yana da mata biyu wanda ya fi so zai shiga akan lokaci wanda baya son ta kuma ya gama basarwa duk an gama tashi daga majalisa ko na'am ya ce irin wannan hima zalunci ne ko so wata ilmu karba zalunci ne ko ba zalunci bane tunda an riga an tsago shi zalunci ne mala na rahin adalci ne a an da an samu rahin adalci ai zalunci ne e kawai kalmomin aka canza ai da zalunci da rahin adalci da abu ɗaya ne rahin adalci ne a ai mai tambayar ma da ke so mu ansa yanzu ai ya gamsu shi zalunci ne kuma so muke mu gamsu in mun gamsu zalunci ne kaga wanda suke da halaye a canza ko sai a mai da lokacin shiga duka kamar lokacin time kifa kirr ko a tafi ba da zai kare ba na shi amma ba sani ba a shari'a an sai dole ga lokacin da za a shiga gida abin da ya shafi zuciyar miji da mu'amalar miji da mata wannan shari'a ba ta iyaka a kan shi ba abin da za a gani na zahiri na ɓangaren haƙƙi da nauyi wani ne shari'a take buƙatar zalunci misali wurin zama abinci tufafi abin sha inda akwai irin waɗannan abubuwan su ne abin da shari'a take da buƙatar adalci a tsakaninsu amma daidaita shiga gida da fitowa wannan ba na ji shari'a ta yi magana a kan shi dole sai ka shiga karfe takwas dole ba za ka fito ba sai karfe takwas ba na ji shari'a ta yi magana a kan wani so wata kan in muka kai shi gurin da mun kai mu kada zaman to kuma mun yi mun yi zalunci din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi rabo na zahiri an samu abin duniya sai a rarraba kowa cinya cinya ko kowa kirji kirji sai a bata idan aka kare sai sai Allah wannan shine abin da zan iya cikin abin da nake da iko Allah karka kama ni cikin abin da bani da iko a kan shi a auna sai an yi daidai da daidai lokaci wani dan adam bai isa ba to da me kama rayuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajik ai ɗaya daga cikin matan sai ta samu strategy na rike miji a daki manzo Allah ya fito daga sallar asar ko ce za ki ga a gaisa a ji me matsalolin ku na yini me matsalolin ku za ku tankara na gobe yakan shiga bayan sallar asar ji kowace ita wannan idan an ga matsaloli an yi komai an kare to hey an jima hey an jima au kaji sai ta dauko zuma sai ta dan dauko kwano ta dan zuba masa sai ta dan meko cokali to yanzu saboda Allah an gama tattauna ba ni bane minti biyar da aka ba kowa kuma an zuba maka zuba sai ka yaya sai ka ce baka so to kaga in zaka zauna ka ya zuma yanzu an samu ƙarin lokaci akan abin da ka bawa saura din tun matan manzon Allah ba su gane ba har suka gane akwai ƙarin mintuna a ɗakin wanci to me yasa suke ƙarin mintuna ba samu Allah ba sai aika mana zalunci me yasa yake ƙara mintuna saka samu ƙwaryar zuma ta samu kan ƙwaryar nan ta ƙare za a yi wata uku to ya za a yi suka ce mu haramta masa shan zuma ya za mu haramta masa suka ce mu jefa masa shubuha kasan duk hankalinka idan aka jefa maka shubuha sai ta yi yanzu kana zaune kawai da zuwa to wani wani zubar da kaya nan ya dan zaga ya wuce suka yi haka amma gaba kome can ya gona ya zo ya ce to nan waye bari hau ya wuce sai ka da kwatsalo ka ta fara zagaya to wai gani ne ba na yi ko ko barin aljanu ne wani ya tashi zuwa zai taka ya yi tsalle ce to subhanallah mana na kwaya bari ne anan sai wuce to za ka ka taso kana ta zagaye wannan gurin me aka zubar a nan gurin babu abin da aka zubar hankalin ka aka taba kawai to matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mi haka a maka tambaya ta jefa shubuha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gama shan zuma ya zahi ga dakin tsayar an daga an yi mutum sai ya rasu da ni ka ci tafarnuwa ne a ka ci ganyen magafir ce ganyen magafir kuma ce iya ce ka abinci ba ce ni ka ji nake kamar akwai magafir a zuwa ce wani an ji ji nake kamar akwai magafir ce ka gaskiya ban ci ba ya dan fara tambayar kansa to wannan zumar ko ita kudan zumar ta ci ganyen ta zuba shi yasa sansanin sai ke tasowa a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya tsana a duniya irin a ce an ji wani wari ko wani abu a jikin shi yasa baya cin tafarnuwa baya cin albasa da ya ga ɗaki na gaba aka yi zance aka kare aka ce ni manzo Allah a ina aka samu magafir ne a kasuwa ko shi magafir ko ce ai da ma an faɗa a baya to wannan zumar ko akwai a ciki ya shiga ɗaki na gaba aka ji hamsu ya ce to in ko wannan ne ce wallahi na daina shan dama abinda suke da bukata ya daina a dawo daidai da daidai so kaga kenan inda saba lokacin da shiga da waye da yana cikin zalunci ina cikin abin da ya kwashe mu ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a iya saba wannan lokacin to ana iya samu wani lokacin inda ranka ya kwanciya anan ne ka fi samun nasuwa yasa aka ce shi abin da ya shafi zuciya da ta'amuli na aikin zuciya wannan babu dan adam da ya isa daidaita wa kanshi kai dai ta iya bada labari da ka shiga ta ɗauko maka kisoshi kake jin daɗi kai da yaya ka buga ƙafa wadda na gaba kuma ta baka labarin jahannama ya za a yi sai da kai kuka yanzu ka gaya kama ta ce wancan kaya dariya uku me yasa ne za ka yi kuka daidai abin da ka samu a gurin hide daidai abin da za ka aiwatar a ciki wannan fa a samun zalunci a ɓangaren abin da ya shafi zuciya ta ɗan adam abin da ta nutsu da shi da abin da take so kuma har ɗayan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun gane a ɗaya ɓangaren cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sanna na Aisha in za su tura kyauta hai a jira yau hele bakin na na Aisha za ta hai talata mai zuwa da tauhi kenan me aka ce da Allah da mace kuyi ne zan tura bara hai ran talata ta saboda sun san zai fi jin daɗin kyautan a ranar na na Aisha saboda ka da ya zo nan Aisha ta karbi girke ga cikui nono kindurmo kaza ta ta kawo sai mata suka ce a ya za a yi ba za a kawo kyauta ba ta a ranar nan na Aisha suka ce ya Rasulullah in ka fita kawo mutane wa'azi a daina gulma da iya yi duk wanda zai kawo kyauta ya kawo saboda Allah ya ce wallahi ba zan iya hana su ba saboda Allah maɗaukakin sarki bai taɓa saukar da wahayi ba muna tare da wata a cikin mayafi sai muna tare da nana Aisha idan Allah zai kawo sako muna tare da ita don me zai hana mutane su kawo sako a ran da muke tare da ita so a bangaren mu'amala wasu sukan sami wani abin da ba su samu ba shi yasa in ana aure ilimantar da yara ake yadda ake aure in kina faɗa da miji karwa ki tare hanya ki sai bara zai shigo saboda Allah da ka san jira kake ta shigo ayi bala'i ka shigo sai kai hakuri in ta jira ta jira ta jira ta yi bacci ya kalalabo sadam sadam ka sa sakata in ka wuce wuce naka ka sa sakata ciki da waje Allah kai mu asuba tana bacci ya kai sauri duk duk duk ka tafi masallaci ba za ka dame yara sun fara hirin makaranta an yi maganin rigima so in kin san kina da irin wannan karki jira rigima bari he kin gama bakin ki tsaf zai fita in yasu a yi rigima yanzu ke kin gama naki ko kai ya dawo kuma ba yin hakuri an gama sai a da lafiya kada amma za a duk a gama zagaye a zagaye ran da za a zo gidan ki ki bala'i ke ke kai asara almuhim da lokacin shiga gida da lokacin fitowa kamawa yake wanda yayi da niyyar zalunci kawai nayi ne dan in musguna wanci ko in higa rayuwa ta wannan kuma kaga niyya ta shigo sai zama to innamal a'malu bin niyyati har yanzu muna tambaya menene zalunci na'am Allah kiyaye na ana ta Allah kiyaye baka ce ba amin na na karama sa uku wani hina yaduwa ne na fin karfi ka kare? zalunci fin karfi na zaman daji kenan ko to ga wani ci amara za ka daga hannu na'am shi da jefin karfin da malam fada malam gaba mu rufe da kai na'am bautar wani Allah ba Allah ba yana daga cikin abinda malam bashir ya fara ya fara magana a kan shi ko na shi malam abin da ya bada ma'anar zalunci ana yace la yuzlimuhu ay la yanqusuhu haqqahu bil udwani alayhi kada ka rage wa dan uwanka haƙƙin shi ta hanyar ta'addanci ga abin da ya cancanta ka hana mai wannan abin da ya cancanta wannan zalunci ne dan uwanka musulmi kuna jituwa ko ba kwa jituwa kuna dadi ko ba kwa dadi ya biya maka re ko bai biya maka re ba duk abin da ya cancanta da hikar ka rage mashi ina la yuzlimu kada ka rage masa ko ka tauye masa hakkin shi aw jahadu malahu ko kai musun abin da shine ya cancanta da shi sai ba tambaye ka tsakani da Allah mai ka sani dangane da wani sai ka faɗi wata kalma da za ka cutar da shi wannan zalunci misali idan ana neman aiki ba mutane suna ba da reference ba wane na yarda ya zamanto wakili na in kuna da buƙatar ƙarin haske a kai na ku tuntube shi rafari ko sai aka kira ka wane mai kasari a kansa sai ka ce mahaukaci ne kuma ya ce ya yarda duk abin da ya faɗa ka faɗa gaskiya ne ka masa adalci an ce ya je ƙasar waje ya yi digiri sai eto ne ban san dai lokacin da ya fita ba yanzu saboda Allah ka san ya fita ko baka san lokacin da ya fita ba wannan maganar da ka faɗa to zalunci ne akan shi saboda ka san wani abu akan shi ka koyi wani tsakani da Allah yana da amana ko bai da amana kace gaskiya ku dai bincika yanzu gaskiya ku dai bincika akwai zalunci a ciki saboda ai ka sani idan yana da amanar ko bai da amana da haka ita ka yi musun wani baiwa da ɗan uwanka yake da akwai so wani hima zalunci da wannan ma dan wannan ko in ji mahaushe ko duk wanda ya tura goro biku to baya musu laifin da abin da faɗa zai ta yi haka ne da wannan ma dan wannan ai yana marinta sai ba za a yi musu ba kam yana da tsafin hali da abin da za a faɗa ba zai musu ba da ya taso tafiya ce to in Allah ya sa kuma dai sun koma to in ba su koma ba kuma dai to yanzu da zalunci ne karara duk abin da ka san mutum yana da akwai to haƙƙinsa ne idan an nemi jawabi ka bada wane yana neman matsayin shugaban ma'aikata iri kaza a zaman ku da kuka yi da shi kana ga zai rike ko ba zai rike ba kace Allah ya hore masa baiwar gudanarwa zai iya wani adalci amma kai musu to shi mana na cikin ba cikin zalunci ana samun zalunci kenan ta hanyar tauye abinda mutum ya cancanta da shi ko ta hanyar kin fadar abinda Allah madaukakin sarki ya hore masa kamar yadda ake samu a ma'aikatan gwamnati in an ma promotion za a baka 8 step 4 in ka kai dubu ɗaya a bar maka ko in baka kai dubu ɗaya ba sun jira sun jira kuma dole sai an yi sai su ce a bashi tu a nan gaba in ya ji hauhi ya ba da dubu ɗaya ɗin yanzu ka cancanta hudu sai aka baka biyu saboda baka ba da dubu ɗaya ba wannan abin zalunci ne saboda an rage maka wani haƙƙi da ka cancanta a kan shi ko an muku interview abin da ya kamata a baku kowa a bahi 7 step 2 wasu ya suka ba da cin hanci a ce a ba su 7 step 3 kai da ka cancanta a tudin a bar ka a tudin ka mana sai a ce to a bahi 7 step 1 sai a baka 1 wannan ɗaya da aka rage maka zalunci ne shi kuma wancan ɗaya da aka ƙara maka shi ma zalunci ne to rage a mutum haƙƙi cikin abin da ya cancanta zalunci da ta musulmi baya irin wannan ko ka yi musul abin da yake da akwai sawa'un kana zalika fil umuril maliya wannan abin ya zamanto a cikin al'amuran da suka shafi dukiya ne in kai wannan musu akwai zalunci a ciki afid dima'i ko a cikin jini wana ka tabbatar hi ya kashe wani in ka ba da shaida za a kashe shi in baka ba da shaida ba ya kubuta ‘yan uwan mai su jinin suka nemi ka ba da shaida ya kake ta akwai zalunci a ciki ya akwai lokacin da wani abu ya faru muna firamare da firamare 4 ɗaya daga cikin ‘yan uwana yana prefect sai shiga ajin ya ba mu kahi da kira su musamman ya zo sai ga kowa yana complain ni kuma jini ya taɓa ne da ƙin complain he gajin kowa ya yi magana banda ne sai ce to kawai da magana ta zai yi amfani ya ce gaskiya ne ya da ke kome da ke kuma ni kuma na sahi da zafin rai in na ce ya da ke mu ya ɗauki wa dukansa wallahi wannan abin ya taɓa na arai sai na ce gaskiya bai yi ba wallahi na da na haɗa zama da wallahi a cikin aji amma dai na kare yan uwan takata yanzu kaga su yan aji suna da haƙƙin in faɗi gaskiya saboda a ɗauka musu wannan zaluncin da aka yi musu in ba da wannan shaidar da na yi akwai nau'i na zalunci a ciki amma dai yarinta ce Allah madaukakin sarki wala ina ga wata kirwa da ba abin ya faru da shi ya ma manta kwata kwata amma da har yau bana manta wannan abin a cikin zuciyata aw fil arad ko kuma a cikin mutunci a taba mutuncin wani kake bashi kariya wannan zalunci ne kana zaune a ɗaga wani a ce kai wani ai azalimi ne mutuci ne kai kuma iyaka saninsa da shi ka san ba azalimin bane ba mutuci bane ba to dole ka bashi kariya in ka ki magana to akwai zalunci a cikin wani al'amari to babu na zalunci kenan yana da faɗi matuƙa da gaske to musulmi baya bari a ci zarafin dan uwan shi la yazlimuhu baya zalunta ta kowane bangare wala yakhdhuluhu baya sace masa gwiwa baya kin taimakon alkhizlan shine kin bada taimako duk inda dan uwa musulmi yake yana da yakinin cewa idan yana tare da yan uwansa musulmi za su bashi taimako wani misali da zan bada a gurguje na ga wani kirista wannan satin yana masifa cewa ba za ku taba cin nasara akan musulmi ba saboda suna da wani slogan almuslimu akul muslim haka ya kocin a cikin cocin sai ya faɗa yace wallahi da wannan musulmi sun kewa sun kere mu ya ce ya taba zuwa ya ce on a mission an tura shi ya ce a hanya dare ya kama shi ya ce ya zo cocin da take garin ya nemi taimakon wannan cocin abin da yake da bukata a barhi ya kwana a cocin da tsafe ya wuce ya ce wallahi matar da fastan ya suna ta musu akan ba za a bashi gurin kwana ba maybe matar tana a bashi mijin yana a'a ko mijin yana a bashi matar tana a'a ya ce kirista ne ni su kiristoci ne kuma sun san kirista ne ya ce haka saka hana ni ya ce kuma dare ya yi da barazana ya ce wallahi masallaci na tafi ya ce ina zuwa ce assalamu alaikum ta'awa alaikum assalamu alaikum haka ya bada labari wallahi a cikin coci sai aka ce to zauna ya ce suna cin abinci aka ce masa bismillah ya ce na wanke hannu muka ci abinci duk aka gama ne suka ce to a masallaci muke kwana za ka kwana ya ce ba komai ya ce na ajiye kayana a masallaci muka kwana ya ce to kafu wani sallah ta sassafe sai na ɗauki zaka ta haina kacce to kaga shi wannan abin abin da kiristoci suka mashi shine khizlan din ina expecting cewa zaka goyi da bayana ka taimaka mun kaki wannan shine khizlan sai aka ce to musulmi baya wa musulmi haka kisan namun ta hakika ne da ta faru a zamanin Umar dan Khattab wani rikici ya faru wanda za a wa hukunci sai ce to ina da buƙatar wasiya da mahaifina ya bar ni a bar ni in je in sanar da wannan abin in dawo a zartar min da hukunci sai ce akai da za a kashe ka baka da wani haƙƙi ita to ya za a yi sai ce ke dai ka kawo wanda zai tsaya maka in ban manta ba daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya ce gawa ne zai tsaya maka ita za ka tsaya ba sai ce na tsaya mashi bai taɓa saninsa ba amma musulmi ya nemi abu a gurin ka ya rasa ba a san wani a tarihin musulunci ba la ya zulu ba ta sai masa zuwa mutumin ya tafi ya je ya bar wannan wasiya ta dukiya ce ta magada wanda yan an kai shi ba sa an take ba ya musu bayani da komai da komai musu sallama ya dawo ikon Allah Umar dan Khattab sai ke cewa ya aka yi kai sahabi manzo Allah ya faɗi sunansa wala da mace da kisa take na da karanta ta sai ce ya aka yi baka taɓa sanin mutum ba ya nemi ka tsaya ba kuma ka tsaya masa ya ce ina jin tsoro ne a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce masu taimakon musulmi da masu ba da aminci da musulmi sun kare ya ce wallahi sa da tsaya masa aka ce kai ko me yasa ka dawo ya ce mutum bai san ni ba ya ba da rayuwarsa saboda ni ina jin kunya aminci a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya kare yasa na dawo wanda suke da bukatar jinin suka ce su kuma suna jin tsoro a ce daga kansu yafiya a al'ummar manzon Allah ta kare su je sun yafe mashi to yasa duk inda musulmi yake yana da bukatar in yace kulle to kowa ce masa can haka aka san musulunci ɗaya daga cikin kabilun da suka yi mu'amala lokacin da aka yi fatahu makka ina je kabilar bakar ce da ɗaya kabilar ɗaya sai ta ce tana bayan ƙurashawa ɗaya sai ta ce tana bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kabilun ba su ga musu tsakanin su wacce take bayan ƙurashawa sai ta afka ma wacce ta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a da neman taimakon sa ba musulunta suka yi ba sai ta masa mubaya'a cikin dare aka hau suka ce suna neman taimako ba ba da ya samu manzan Allah ya ce kowa ya fito wajibi ne sai an ba su kariya tunda sun ce suna da buƙatar kariyar mu to duk musulmi idan ya dan fara da kai yake buƙatar ka tsaya masa idan baka tsaya masa ba ka zalunce shi yanzu kowa akwai abin da yake tsammani ɗan uwansa musulmi za su masa abokan ka yana suna tsammani ɗaurin aure ya zo duk abokan ka suna tsammani za ku je ɗaurin aure za ku taya shi murna za ku masa walima sai kowa yake zuwa yana da haƙƙi wallahi kun zalunce shi saboda mai a zuciyarsa bai ɗauka za ku yi masa haka ba duk abin da musulmi ya ɗauka ‘yan ƙwasa musulmi za su masa suna mashi ina laye ka dodohu ba ya sace masa gwiwa wa laye ka zibuhu musulmi bai wa musulmi ƙarya ina laye ka zibu duk inda musulmi yake bai wa musulmi ƙarya wannan yana daga cikin haɗarin ‘yan siyasa a zamanance duk ‘yan siyasa sai wanda Allah ya tsare makaryata ne in sun faɗi goma suna da yaƙi ne har zuciyarsu bakwai ƙarya suke so musulmi baya faɗi to babban hadarin da siyasar mu ta fada ciki kenan ana ganin iya zance da ƙarya da yauda shine abin da ake da bukata in an je kujera an kare dan me za a yi ayi ba ta yanar farko bace ya zo da ƙarya ta biyu a kwata da ƙarfi ina abin da suke so to ka'idar shine musulmi baya wa musulmi ƙarya wannan kuma a dukkanin mu'amala ne ka je neman auren musulma aka tambaye ka faɗi gaskiya kar ka yi ƙarya idan baka isa ka sa kaya masu alfarma ba kar ka je da su idan baka isa ka hau mota ba kar ka je da ita idan baka isa ka kashe kuɗi ba kada ka kashe in kai wallahi ka cuta la yakzibuhu musulmi baya wa musulmi ƙarya da wannan ƙarya akwai ta dayawa ina da tarihin wani aure ban san inda karatu na zai je ba wani lokaci muna karatu na bada labari akan jibiya a masallacin kofar arewa ina takowa sai aka kira daga jibiya aka ce malam zunnan muna karatu ka zo daidai guri kaza yadda sun tsire da dariya da ce ikon Allah kenan ka gani lokacin nake karatu kawai ɗan masallacin kofar arewa nake kallo nake bada labari a jibiya amma a jibiyan an daidai lokacin suna kallo live to Allah ya sa abin da na faɗa sanannen abu ne kowa ya san shi a cikin gari ɗin to shi ma wannan abin da ya faru da iyali na muke tattauna sai nake cewa guri kaza an ce hayarsa a kaza aka kama shi sai nace amma ina jin tsoron idan an zo maimaita kudin haya za a samu damuwa sai ta dariya ta ce haka ai ake idan yarinya ta ki auruwa to abokai suna haduwa duk abin da za a yi za a yi za a kama gurin shagali za a kama gurin kaza da gurin daukan hoto da gurin dina duk za a yi gida ne za a duba gida mai kyau mai tsada sabo sai a zo a kama wa ango sai a masa in an kawo ta hekara ta yi ta aihu duk abin da za a yi kuma ai in za ku ba shi jari kwa ba shi in za ku ba shi gida kwa ba shi in za ku gane kaza ne ya dai gama ya aura har sun haihu ya rage kuma dabara ta ragewa mai riga gari sau dai abin da ya bada maki ne da wanda ya kama gidan da ya kai naira dubu ɗari da yawa ya kamata a ce yana da ɗan babur ɗin da zai ke zirga-zirga sai ta shi tashin hankalinsa babur ɗin da zai ɗauke daga guri kaza kai shi guri kaza ya ce to duk mutumin ku da yake da tashin hankali akan wannan abin bai kamata a ce yana haya a wannan gidan ba so shi da aka ban wannan labari yanzu kaga wannan abin akwai ƙarya a ciki akwai bar Allah da muka tattauna da ita ta ce wallahi malam yanzu mu abin da ya dame mu ma ina ma yake gine problem ɗin da sabon gidan da zai koma da tsohon da ya bari da kayansa da kayan amaryar duka ya sai da yanzu su abin da dame su a ina ma yake a duniya tukuna yanzu saboda Allah wannan ya kamata a samu musulmi da irin waɗannan mu'amala ta su la yakzibu musulmi baya ƙarya su amma mu'amala sai muka bida ta ba gaskiya kwana-kwana da muke zance wani mutum ya kare wayar din gidan ya kare ake gidansa da komai fitins ne za a sa yace a kawo masa quotation wannan yace zai iya sa masa fitins din gidan akan 200 da wani abu tun duniyar da ne wannan zai iya sa akan kaza wani dole ya kawo masa ya kalli quotation din sai wa tsarki ta wannan kayan kawai zai sa wannan bai ma san abin da yake tafiya ba ko akai ta jefar aka ba wani liket sai ce to da ya tashi sai zuga kudin ya tafi wajen dubu ɗari hudu da wani abu ya kalla shi a wannan ɗan zamani ne ya san mai ake cike ce ka zo shi kenan duk suka gama ya yadda zai bashi kwangilar da komai suka fito ina motar ka sai a wallahi kawai ɗan drop ya hau ya taho kawai aka baka tattar da sa'anan an kare to shi kenan za mu yi magana kaza da kaza da wani kenan ba a kara magana ba sai ɗaya daga cikin abokan sai ke tambaye shi ya aka yi kwangilar ka da wani ba ta ƙara su ba ya aka yi kwangilarka da wani bata karu ba sai ya ce mashi wallahi kaji kaji kaji ga abin da muka yi da shi a mai kaji ya ce a drop ya hau sai ya ce ba zai baka ba ya ce amma zai je guri kaza ranar kaza ka zo ka karɓi mota ce mota ta fi naira miliyan bakwai su ya tuka ya je ajiye ta a kofar gurin ya je same shi ya ce a ranka rai tunda muka sake magana ba mu sake haɗuwa ba kaza da kaza da kaza dan wannan contract ne ma aka dan samu dan kari akan su saboda akwai wasu kayan zamani sun fito kaza da kaza da wace okay to suka dan fito aka suna tattaka ya dot dot ta wannan mota ka ce a mota ta ce ce a ran ma kawai saboda dan so dan yi strolling ne da waye da waye ce okay sai da ba na kawo nan ba dan dan dan kurun ko sai saka kuɗi to wani lokacin mutanen da kansu da kansu suke so su an yi ƙarya mu'amala za ta yi amma idan ba irin wanda ba mutane su tsaya akan gaskiyar su ka tsaya a inda Allah madaukakin sarki ya ajiye ka la yakzibuhu musulmi ba wa musulmi ƙarya wala yahqiruhu kuma baya so zarta shi yanzu kai an ce kar kai ƙarya shi kuma an ce kare so zata ka kar ya wulakanta ka kar ya ganka baka isa ba a yadda ka zo din ya barka haka ya mutunta ka ya mu'amalance ka to yanzu kuma mutane idan baka zo ba da kirbebiyar riga da takalmi da hula tana kyalli a kalli wani tubaro a buɗe idanka a ganin cewa hin kansa tubaron wajen dubu saba'in ne ba su mutunta ka ba wani lokacin kuma duk ofe ne wala na je zan sai wani agogo na rike sai agogo shi mutumin da zai sai agogo wallahi kudin sa bai kai ba ga na kudin sa kuma yayi kyau wala abin ya gagare shi kuma ya dago na agogo da ya ninka shi sauka ba yace mala to mi ofe yace to na zuwa na kalle ni kuma bana barin tafa na ce wa mi ofe suka mun bayanin ofe yanzu shi kudinsa ya kai ya sai wancan fa ya isa a yi ado da shi sai ce wannan agogon mai shege ya tsada shi ne wannan kudin da zai sai agogon duka zan rike shi zai tafi da agogon idan an gama biki an kare in ya dawo ba sikiratin ba kwarzane ba shirewar sarka ba komai an ci kudinsa idan matsala ta faru agogon zai biya to yanzu mutane ka saka koma ofi mutum zai je wajen budura zai karɓi an rigar abokinsa sabuwa ya ɗinka ya je ya dawo ya rafe ta sai zo da daddare ɗan ɗan ɗan sai sauri ya tafi wajen budurwa yana yana kallon agogo saboda ya san abokinsa ƙarfe goma da rabi yake komawa saboda haka da za a yi zai sallama ƙarfe goma fur a gutse ya da na ki ci gaba eh ajiye ta saboda mutane sun mai da rayuwar ta ƙarya saboda in ba su je a hakan ba walakanta su za a yi to duka abin da kuka yi ka tafiya shi karye yi ƙarya shi kuma kada a tozarta shi kada ya zama to riga ko abin da za a gani a zahiri ne mutunci mutuncin mutum mutuncin sa na dan adam idan muka wulakanta junanmu to za mu zama to rayuwar ba ta da daɗi amma kowanne a mu'amalance shi daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi yanzu in ma ba a ji ba an jinjina kana da wani aiki mai ƙarfi wallahi ko aure ba a baka amma yanzu wallahi mutum ko maza yake laluma idan ya aka ce ai ma'aikacin kwaleji ne a wannan a insha Allah jari ne a kotu yake lafiya kaza a wannan ai ma'aikatan asibiti ne amma idan aka ce malam makaranta ne kaza to Allah zai ba ta nagari a ci gaba da lalima wala mala in ka dubu ruwa tana nan tana ce Allah ba ta nagari to kai din har yanzu mata gamsu a cikin gari kake zaune ba wala mala inda ta gamsu ai magana ta riga ta kare ta daurawa ce wata ta zo ta ce mana a mata addu'a Allah ya ba ta mafi na gari to lakin samu sai aka ce ga dan hizba ce ko ba ka so ce Allah mala ina so ta daga ta kalle ta ce mana a dai gaba da addu'a Allah rufa asiri sai a taqwa a huna tsoron Allah yana zuci wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna zuciyarsa sau uku ma'ana yanzu mu'amala da yadda ake gane mutanen kirki a zuciya take babban abin da yake manta mutum ya zama to mutanen cikin mutane na kwarai duk wani datti da kazanta da suke cikin zuciya ka cire ta in ka cire datti da kazanta kamar yana fara baka hanyar da zaka zama to cikin bayin Allah na kwarai saboda tsakaninka da mutane ka gyara shi yanzu ka ga da waccan wala ta hafadu wala ta najishu wala ta baghadu wala ta dabaru la yablimuhu la yaqbuluhu la yakdibuhu la yahqiruhu duk wata abubuwa ne da ake kunsa su a cikin zuciya idan ka cire ka zubar to za ka hatta mu'amalarka da Allah zai tafi dadi wallahi idan ba hasada a zuciyarka ka fi bacci mai dadi sai ga mutum yana kwanci yana nini yana juyi me ya faru wani ya zama kama nan sakatare shi ne kawai matsalar sa bando da bai da matsala a zuciya a duniya idda ya cire ya zubar wallahi zai yi bacci lafiyayye yasa duk wanda kaga cutar bacci tana damun sa wani lokacin akwai matsala a tuhume shi Allah rufa asiri bi hasbi imri'in min ash-sharri ya isar wa mutun sharri a duniya da bala'i an yi hakira akahul muslim ya wulakanta dan uwansa muslim akwai mutane da ga akan hanci suke kallon mutane saboda akwai kudi a ajihun su ko saboda sarakai ne mai martaba ya musu rawani ko saboda suna da tarin dukiya ko suna da matsayi sai ga akan hanci suke kallon mutane kowa dan iska ne bai isa ba kuma duk sai ka kare zagayen garin kowa bai isa ba kuma da za ku zauna kai ya kare kuma tafi wajen ta yarinya ko ta sa ya fara na kuka ba yadda za a yi ƙarshen wulaƙanci a duniya ƙarshen ƙasƙancin da ɗan adam zai samu ya rena mutane ba wanda yake rena mutane wallahi ya gama lafiya kana mutanen da ka rena su din Allah zai sa ka rena su amma waye ya taba martaba mutane kuma ya mulakanta wallahi babu in kana so ka gama lafiya ka lo ka martaba mutane ba wanda bai da martaba yanzu ka kalli cikin masallacin nan Allah kadai ya san waye zai zama abin da zai zama a gobe watakil a cikin mu nan akwai wanda zai zama gwamna watakil akwai wanda zai zama shugaban kasa watakil akwai wanda zai zama wanda ya fi kowa kuɗi a garin nan ko a jihar wannan ko a ƙasar wannan Allah kadai ya sani watakil akwai wanda yake da alaka da shugaban ƙasar da zai zo a gobe ko a gwamna da zai zo gobe yau bai isa komai ba amma gobe na da alfarma sai ga wanda ka wulakanta din zai guje ka an yi a Najeriya sakataren gwamnati ya hana mataimakin gwamna shiga gidan gwamnati ba cin zarafin da bai masa ba. yana nan yana nan kawai gwamna ya tafi asibiti aka ba da labari ya mutu shugaban kasa ya waya lalle lalle a zartar da wane a matsayin gwamna wancan kafin gwamna ya gidan gwamnati ya tattare kayansa ya gudu ya bari su haɗa mana in yana da hankali kaga kenan wanda kai ta ciwon zarafi shekara bakwai ashe Allah ya kaddara abinda kake cin zarafin a kansa shi din za a danna abin a hannun shi ba da Allah madaukakin sarki bai iya ba nawa ne aka yi koyi malami a primary amma sai ga Allah ya juya a wani gurin kuma yana tare da kai ko yana karkashin ka akwai da ba labari sai a primary sai malamin sai ya taba sahi ya rubuta abu akan allo yaje ya rubuta yace rubuta ba daidai bai ce masa banza da kiki yace wallahi na manta da an yi abu ita wani lokaci da aka ce a bada horo ga waɗansu malamai ce nima ya faɗo hannuna ina cikin masu bada horo ya ce wallahi ban sani ba sai na ce abu a rubuta abu kaza tsotsai zai danka abin a hannunsa da ya zo rubuta shi ba sai kuskure to amma shi bai gaya masa irin abin da ya gaya masa ba malamin da ya zo siya ya tara shi wata karama yanzu kaga shi tsawon abin da aka yi na shekara ashirin shi malamin yanzu abin yana mai mafashi Allah da masa da shi a cikin zuciyar shi yanzu inda wannan ya niyyar cin mutunci ko cin zarafi ko ya manta cewa wancan malamin shi ne da kaga gaba ta dawo baya ke so diya da Allah madaukakin sarki ya ajiye ka wallahi a wanda suke gaban ka ka samu wanda ya fita an sha yin tsangaya kaga ɗalibin ya zo shi yake rike da tsangayar kuma har malamin nasu ya fi fahimtar alkur'ani in karatun hadisi ne da waye kaga ɗalibinka akwai wanda Allah zai hore mutu za a saurare su sama da kai wallahi ba iyawarka ba ce ba in mai kuɗi ne wallahi ana nan a cikin yaran ka wani zai da ya rike ka na san mai kuɗin da aka yi duk yaran ka da suka guje shi yaro ɗaya ne bai gudu ba ya ce masa wada na san mun sha wahala da kai kowa ya guje ni ban da kai ya ce ga kuɗi kaza ka je ka yi jari Allah ya maka albarka wallahi ne kuɓuta sa bayan ya ware wannan yaron ya ba shi kuɗi shi kuma duka abin da yake da akwai da ya kare da ya rike wancan da harfi zai kare shi kuma dan abin da aka ba wannan yaron sai da arzikin da duk garin wallahi ana magana shi hatta lokacin lockdown da aka yi wanda yake ban labarin yace wallahi tukunya aka dora a gidansa babu talaka babu mai kuɗi kowane gida sai an kai abinci safa da rana da daddare yanzu kaga da ya ci gaba da wulakanta hida yanzu an yi biyu babu yasa duk abin da kake takama Allah na dauko na sama ya da shi na kasa yaro ba kake haifa Allah ba shi komai na duniya da bai baka ba ko ba ai ba abin da Allah madaukakin sarki bai iya ba kai haka ne ma mutum yana durkusawa ya haifi yaro kuma yaron ya zama annabi shi bai zama ba ko ba an yi ba da yawa daga cikin annaba iyayensu ba annabawa ba ne ba shi ne duk ƙarshen matsayi da za a samu idan sarki ya durkusa aka haifi yaro ba lalle ba ne ba uban ya yi sarki shi ya sarki ko a daura an yi ko mamun bashar tare da babansa suka yi takara Allah ya bashi bai ba mahaifin nasa ba Allah baya da bai iya ba kaga kenan za ka yi hawa sarki kada ka yi sarki ba ka yi mai kuɗi ka zama mai kuɗi ba da haka kenan duk wanda ka wulakanta kana ganin ta ɗan misisi wallahi wata ran kai da za ka zama abin da sai da haka dai musulmi in yana so ya ga ƙarshen ƙasƙanci to so zarta musulmi duk musulmi akan ɗan uwansa musulmi yana da alfarma damu jinin musulmi yana da alfarma kar a zubar kar a yi rauni kar a ji masa ciwo bara sana abu magana kishewa duka in akwai ayoyi da wai mun ja lokaci da yawa wa maluhu dukiyar musulmi a bata kariya kar a sata kar a kwace kar a yi zalunci duk abin da yake nasa a tsare masa wannan haƙƙi ne da musulmi yake da akwai wa irbuhu uwa uba mutuncin sa kar a kuskura a ta'u mutuncin sa a ta'u mutuncin sa a ta'u martabar sa ko ta ƴaƴan sa ko ta iyayen shi abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya fane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah duna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah ta'ala rana ya kai da jin wani gurbi da nake ganin zai iya shafar ranar lahadi din muna ba da musulmi da sunan saboda karban da yan uwa sun taru a sanar da cewa ba za a yi ba in Allah ya kaddara uzurin ya shafe ta mun bada in ma bai shafe ta ba mun dai kan da garki insha Allah rana ta yau za mu huta Allah madaukakin sarki kai mu sati na sama kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace